أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna goma ga watan sha'aban wata na takwas a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran manzon tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zawwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci na mahalicinka fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake yi ya sake mayar da mu wannan majalisi namu wanda baka bashi take mu koyi ibada muna fatan Allah jagorance mu cikin abin da zamu faɗa mu samu dacen littafin Allah alkur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma abin da magabata na kware suka tahi a kansa. Tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu, ƙarancin ilimi abin da mu gane ba na addini ala ganar da mu. ‘Yan uwa darasinmu na makoyi ibada a cikin wani littafi namu mai albarka. littafin al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abul hasan ali al-maliki ashaz rahimahullah ala mazhab imam malik bin anas rahimahullah absa fahimta ko mu ce mazhaba ko karantaswa ko ba da fatawa ta addini absa fahimta ta imam malik rahimahullah imam da hijr a sati da ya gabata ‘yan uwa ina ganin darasin namu mun bar ɗan wato lissahin darasin namu kaɗan a dalilin mantuwa yau zan mu tashi darasi na talatin da tara ne darasi na talatin da tara sai dai fatanmu kurakurai da aka ji Allah subhanahu wata'ala ya kankare mana kurakuran mai tabbatar da mu akan abin da ya tabbata cikin littafin Allah alkur'ani mai girma da sunna ingatatta kuma wannan malaman na fiƙi kullum suna faɗa duk abin da kai sun faɗa idan ya yi daidai littafin Allah alkur'ani da sunna to ka kama shi ka yi aiki da shi abin da ka ji kuma sun faɗa ya yi cikaro da sunna ko littafin Allah suka ce ka bar shi ka yi riko da abin da ya tabbata cikin littafin Allah alkur'ani mai girma da sunna inganta ta manzo sallallahu alaihi wasallam fatanmu kurakuransu Allah subhanahu wata'ala ya kankare musu daidansu Allah subhanahu wata'ala wato ya limka musu kenan zan mu tashi darasi na talatin da tara ba da bismillahir rahmanir rahim mala ce faslun rabewa ko ka ce wannan fasali ne sifatul jam'i baina salatai ne siffar yadda ake hada tsakanin salloli guda biyu ko kuma kamanta yanda ake haɗa siffofi guda biyu almustarikaini fil waqati wa'inda suka yi tarayya a cikin lokaci ka haɗa sallolinka guda biyu sallolin nan naka guda biyu waɗanda suke sun yi tarayyar lokaci rukhsatun wannan rangume ne in ji malam shi kuma rangume in ya zo to karɓar shi ake. Iza kana filbarri idan ya kasance a cikin tudu ne kake shi ne ma'anan an ce bar a cikin hili ne saman ƙasa, dunan bahari ba a cikin kogi ba. Malam zai karantar da mu a wannan darasi nasa. ko a wannan fasali nasa na yanda ake haɗa salloli guda biyu wa'inda suka yi tarayyar lokaci. To abin tambaya a nan, waɗanna salloli ne wa'inda suka yi tarayyar lokuta guda biyu. Idan ka ɗauki azawar da la'asar, kaga salloli ne guda biyu waɗanda sun yi tarayyar lokaci. sallar azawar ba a yin ta sai rana ta gushe daga tsakiya da rana ta gushe daga tsakiya ta ba da inuwa ɓangaren gabas korar taki ɗaya ne to daga wannan lokaci lokacin sallar azawar ya shiga ana tahiya lokacin azawar ana tahiya har ya zuwa inda inuwar kowane abu za ta yi daidai da shi, daga inda ka ajiye wani icce ne, ko kai ne ka tsaya, ka auna tsawon wannan abin da tsawon inuwarsa, to daga nan kuma lokacin sallar la'asar ya shiga. Har ya zuwa inuwarka ta yi tsawonka sau biyu, duk lokacin sallar la'asar ne. to ana tahiya ana tahiya tun daga wannan har ya zuwa lokacin wato faɗuwar rana yi to daga lokacin da salar la'asar ta shiga ta yi tsawonka ta yi inuwarka sau biyu to duk wannan ka samu ka yi sallar azawar ka yi la'asar in baka yi ba in baka yi sallar azawar duk cikin lokaci ne sai dai laruri ka shiga laruri shi yasa yake cewa sallar azawar da la'asar sun yi talayyar laruri ila gurubi shamsi har ya zuwa faduwar rana daga rana ta fada kenan azawar da la'asar sun zama ramuwa kenan kaga laruri azahar da la'asar sun yi tarayyar laruri shine ma da yake ce maka almushtarikai ne waɗanda suka yi tarayyar lokaci haka nan sallar magariba daga rana ta fada lokacin sallar magariba ya yi har ya zuwa lokacin da jijija na faɗuwar rana na yamma ya ɓace shafaƙi ya ɓace jejen wani na faɗuwar rana ya ɓace daga inda jejen na faɗuwar rana ya ɓace to sallar isha mutarinta ya shiga duk har ya zuwa lokacin da alfijir zai keto ila ɗulu ilfajari har ya zuwa ketowa alfijir kina kaga idan baka yi sallar magariba ba ka samu ka tayi ka tayi ka tayi ka tayi har ya zuwa ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe har ya zuwa gab da ketowa alfijir to a wannan tsakanin gab da ketowa alfijir kaga laruri na sallar magariba da sallar isha sun yi tarayyar lokacin laruri to shi na malaki almushtarkai ne waɗanda suka yi tarayya fil waqti a cikin lokaci rukusatun wannan rangume ne a kawo idan kana cikin bulaguro ka samu ka hada azzawar da la'asar ka samu kai jam'i taqdim ka samu kai jam'i ta'khir ka samu ka jinkirta sallar azzawar kinka ga ta lokacin ya rana ta karkata sai ka ƙiyinta ka bari sai ka kai ta lokacin la'asar hamma ka yi ta inuwa ka ta yi tsawon ka sau biyu tukwana sai ka zo ka yi azawar ka yi la'asar haka nan sallar magariba da sallar isha ka samu ka jinkirta sallar magaribar haka kai ta lokacin sallar isha sai ka haɗa magaribarka da isha a lokacin sallar isha to duk waɗannan su ne malaki karantar da kai cewa wato siffar yadda ake haɗa salloli guda biyu wayanda suka yi tarayyar lokaci rukhsatun rangwame ne iza kana fil barri idan ya zamanto a saman tudu ne shine saman ƙasa dunar bahari ba cikin kogi ba fa iza zalati shamsu alal musafiri idan rana ta gushe absa mai bulaguro wa huwa fi manahali shi kuma mai bulaguran fi manahali yana a cikin wurin shi ba a wurin ruwa ba wa huwa rakibun shi kuma yana sama wana wan nuzul sai niyya cewa zai sabka ba'adal gurubi bayan rana ta fada zai sabka to jama'a baina salataini jam'an sai ya haɗa tsakanin salloli guda biyu ya yi jam'insu ya yi azawar raka'a biyu ya yi la'asar raka'a biyu jam'an sawiyan jam'i wanda yake da daidai yuƙa'u zuhura sai ya afkar da sallar azawar fi akhir waqtiha a ƙarshen lokacinta kajigo wal asari ita kuma sallar la'asar fi awwal waqtiha sai yi ta a farkon lokacinta ina fatan ka gane mutum yana cikin bulaguro sai yayi niyya a ran shi zai sabka daga saman bulaguron saman abin hawan shi bayan rana ta wada shi kuma bai yi ba sallar azhar da la'asar to malam ya ce ka samu ka haɗa salloli guda biyu ga jam'i ka yi sallama ka tashi kawo ɗaya jam'i wanda yake daidai shine malam ƙau'un zuhur sai ka yi sallar azhar fi akhir waqti a ƙarshen lokacinta menene ƙarshen lokacinta ita inda inuwa ka ta yi daidai da tsawonka ai muhtarin sallar azawar ya ƙare daga nan sai laruri eh inda tsawon ka kai eh wal asaru ita kuma sallar la'asar lokacin ta bai shiga sai inda na sallar azaur ya ƙare mutari ba laruri ba fi awwal waqtiha sai ka sallar sallar azaur ita kuma a farkon lokacin ta wannan shine misali na farko da malam ya kawo maka wa kazalika to haka nan izana wan nuzul yau inda ya niyyar sabka ba da isfirari bayan jijijija wato na faɗuwar rana wa ƙamlar gurubi kafin rana ta faɗa sai ya niyyar sabka daga saman abin hawan shi mota ce ko raƙumi ne ko doki ne ko jakin kare wani abin hawan kare sai kai niyyar sabka ba'adal isfirari bayan rana ta yi jijija na hwaɗawa wa ƙabalar gurubi amma fa kafin ranar ta hwaɗa wa jama'a bayanar magaribi wal isha'i to a nan gurin da rana ta jiji na hwaɗa ta hwaɗa sai ka yi sallar magariba wal isha'i da isha lilmaɗari wahadahu ga ruwa shi ɗaya ne kaga ruwa ne ana tsananin ruwa ne to sai ka samu ka haɗa magarbarka da ishaka au ma'a zulmati ko kuma a'a tsananin duhu ne kana cikin bulaguran wannan ta same ka ga shi rana ta fada ga tsananin ruwa ga tsananin duhu watsin ko kuma ai ruwan an ƙaihe laka ta yi yawa inda zakka ta yi ka taka ka zuwa ga masallacin akwai laka la ma'azulmati wahadahu amma ba tare da duhu ba shi kaɗai sai ga duhun ga laka sai malam ya ce wa fi jam'ihi a cikin haɗawar shi liɗini ga ita lakar ita kaɗai a ce ka haɗa don kaga laka an yi ruwa an ƙare laka ta yi yawa ka haɗa magarbaka da ishaka wahadahu ita kaɗai ƙaunani an yi magana guda biyu mashahurani wanda suke mashahure wani sun ce an yi a dalilin laka wani sun ce a'a sai in haɗa ta da tsananin duhu ne wani sun ce a'a ba an yi ba sai in an haɗa ta da tsananin duhu wani suka ce a'a in akwai lakan mai yawa talallaɓiya mai yawa wato ka samu bayan an ruwa an ƙare ga talallaɓiya mai yawa ga ramuka da ke hanyar to ka samu ka haɗa magarbarka da isha wani suka ce a'a ba an haɗa ba sai an haɗa tsananin duhu da tsananin laka shine shi ƙaula ne an yi huɗa guda biyu mashahura ne waɗanda suke mashahure to idan a masallaci ne za a haɗa wato waɗannan sallolin yaya za a yi a haɗa su yaya ake haɗa su idan a masallaci ne yaya za ka yi ka haɗa su shi ne malaci wasifatul jam'il dalika to siffar yanda ake haɗa sallolin ga wannan wa'inda suka yi tarayyar lokaci a bulaguranka da kake yi ka haɗa azawar da la'asar ko a farkon lokacin sallah azawar kin kai la'asar ka yi azawar kai la'asar ko ka jinkirta ta ka kai ta lokacin sallar la'asar sai ka yi azawar kai la'asar ko kuma a lokacin magariba rana ta fada ka samu ka jinkirta magaribai ka kai ta lokacin sallar isha kuma ko kuma ka samu a lokacin farkon lokacin sallar magaribai ka yi magariba a lokacin nan ka tashi ka yi sallar ishe ka a biyu shine ake cewa ƙasar yan uwa mu lura da irin alkhairin da ke cikin ƙasaru domin diyon mu yan uwa muna cikin bulaguro za ka ga an ce wani mai haɗa sallah wani ce abin ɗauko niyyar ta ba shi ku a darasinmu da ya gabata a wannan littafi namu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hasan ali maliki ashazili ya mana bayani idan ka tsallake gonakin garinku ko gidaje in a ƙauye ne ka wuce bakin gidan wani shine ƙarshen gari ko kuma wayanda suke cikin dutse ne daga inda bakin wurinsu suke ka tsallake to shi kenan idan sallah ta same ka tahiyar da za ka yi wadda za a ce wane ya yi bulaguro ce ba ya je unguwa ba to ka samu sallah mai raka'a hudu kamar yadda ita raka'a biyu wannan farala rangwame ne aka kawo mana ‘yan uwa a cikin addinin musulunci ga haɗa sallah ga kuma rage sallolin na bulaguro sun koma raka'a masu raka'a hudu sun koma raka'a biyu amma in a zaman gida ne muke to a zaurikin mu raka'a hudu za mu yi la'asar raka'a hudu isha raka'a hudu kin da kaga salloli guda uku ne ake rage su a dalilin bulaguro ko kuma ake hada su a dalilin bulaguro in ka ji mun ce za a hada azahar da la'asar a zaman gida ko magarba da isha sai kalman nan da malam ya kawo maka ya ce maka lilmaɗari ruwan sama wa da wushi kaɗai au ma'a zulmatin ko kuma tare da duhu waɗi ne da laka la ma'a zulmatu wa da a'a ba tare da duhu shi kaɗai ba wa fi jam'ihi lidin a cikin haɗa salloli guda biyu a dalilin laka ko talallabewa da ita ɗaya ƙaulani an yi huɗa biyu mashahurani wanda suke mashahure wanda sun ce an haɗa in laka ce ita ɗaya wanda sun ce ba za a haɗa wasifatul jam'i lidhalika siffar yadda ake haɗa sallolin ga wannan an yi azan lil magharibi alal manari an samu a yi kiran sallar magariba a nan masallacin a wala wakati ya a yi ta a farkon lokacinta a yi kiran sallar magariba a farkon lokacinta wai akhiru salata ha kalilan sai a ɗan jinkirta sallarta ɗan kaɗan sun mayu a lil isha'i sannan kuma sai a yi kiran sallar isha lissahanin masjidi a nan cikin masallacin azanan muna hafiyan kiran sallah wanda yake sassauƙa ba za a ƙuga ba shi wancan na magarba a yi shi yadda za a tilla na harkon kenan shi kuma wannan a a sassauta a nan cikin masallacin za a kiran sallah su mai sallunaha sannan sai a sallace su ƙabla magibu shafaƙi kafin ma jijijen na haɗuwar ranai ya ɓace tun daga dalilin tsananin ruwan sama ko iska mai tsanani ko tsananin duhu da laka ya zo to an samu a yi kiran sallah na magarba ita anan akan manarata sai a ɗan jinkirta kaɗan sannan a yi kiran sallar isha a cikin masallacin azanan muna hafiyan kiran sallah wanda yake sassauƙa a kaman a ɗan sassafta shi ba an ƙuga ba sun mai salluna ha sannan kuma sai a sallasu sallolin kamala magibu shafaƙi kafin shafaƙi ya ɓace sun mai yan sarifun sannan ko mutane su juya tsahiyarsu wala yusalluna witira a wannan cikin masallacin a nan cikin muƙaddamatul iziyya li jama'atul azhar ta abil hasan ali malik malam ya ce wala yusaluna wutira a wannan gurin masallatin da kun haɗa magarba da isha ba za ku yi wuturi ba illa ba adal magibi shafaqi sai da in shafaqin ya bace tukwana ka sallaci wuturinka kenan kaga in an yi sallar jami'an haɗa haɗa salloli a dalilin ruwan sama ko iska ko tsandu ko laka tare da duhu to in an kare sai a juwa ta gida a je gida a yi shafa'i da wutar a wannan mazhabi na imam malik a cikin wannan littafi al-muqaddamatul izziya li jama'atul azata abil hasan ali maliki ashazili da mu kaga malam yana ƙara ko wa'annan magabata suna ƙara mana bayani idan ka ji abin da suka faɗa ya daidai littafin Allah da sunna ka yi riko da shi shine mazhabinsu in ku ga a'a nan magana tasu tana da rauni akwai ingantattun wato hadisai a kai to suka ce ka bar wacce magana tasu ka yi aiki da abin da ya inganta wannan shi an mazhabinsu to nan ma yake karantar da mu siffar yadda ake hada wato sallolin guda biyu malam ya ce fasulun rabewa a sunan mu'akkadatu min salawatul arba'a sunna wadda take mai ƙarhi na daga salloli guda hudu wahiya aukadu hal witru mafi ƙarfin wato arba'atun guda hudu ne kai sunna wa'inda suke masu ƙarfi na daga salloli na nafila arba'atun guda hudu ne. Salloli wa'inda suke na sunna masu ƙarfi arba'un guda hudu ne. al'ula na farko wahi auka duha alwuturu mafi ƙarfin sunna a sallah ta nafila. sallah ta nafila wadda take da ƙarfi a cikin sallolin alwitiru in ji mana shi ne wato wutiri wutiri sunnatul mu'akkada sunna ce mai ƙarfin gaske ‘yan uwa musulmi saboda haka mu bar garajen barin irin waɗannan salloli waɗanda suke da farala suna barinmu ‘yan uwa musulmi. To shi ne malam zai gaya maka salloli waɗanda suke masu ƙarfi a cikin salloli guda hudu ne, tana fila. Amma mafi ƙarfi wadda take da ƙarfin wato sunnata mai ƙarfi ce, ya ce alwutur-wutura, wahiyar raka'atun wahida, ita kuma raka'a ɗaya ce ake wuturin. ويدخل وقتها الاختيار من ال... بالفراج من صلاة الإشاء الأخيرة إذا كما وترن لوكacin yana shiga wanda yake zaɓaɓɓe bayan ƙarewa na daga sallar isha ta ƙarshe sallar isha lokacin sallar isha ya shiga amma na ƙarshe wa yakunu masabuqan ka samu kuma ka rigaye kayan kai wutirin bi shafa'i kayi raka'o'i biyu domin an ce shafa'i mutane suna ɗaukar raka'a biyu raka'a an ce shafa'i biyu biyu biyu biyu biyu ka samu kai biyu ka munfasil wanda za ka raba ana ha da gare ta salami da sallama kai raka'a biyu bayan isha kai sallama hallo kai raka'a biyu kai sallama hallo kai raka'a biyu biyar ce za ka yi hawutiri ko ku a'a bakwai ce za ka yi hawutiri ko ku a'a tara ce za ka yi hawutiri ka gani ko ku a'a goma sha ɗaya ne za ka yi hawutiri ko kuma a'a sha uku ne za ka yi hawutiri domin bakin sallar dare bayan isha dai wanda ya tabbata wato shine raka'a goma sha uku wata ruwaya ta ka goma sha ɗaya hawutiri to shine mala yake nuna maka lokacin da ya kai wutirin lokacin sallar isha na ƙarshe na ƙarshe amma kahin ka yi wato nafila ta bayan sallar isha eh wannan wutiri da ake yin shi a bayan sallar isha kafin ka yi shi bi shafa'i ka samu ka yi wato shafa'i shine wato raka'a biyu biyu biyu kai biyu kai sallama munfasil wanda an raba shi an hada gare ta bi salami da sallama wa yustahabu an so an ya ƙara fi raka'atul ula min ash-shafa'i an so ka karanta a cikin raka'a ta farko idan za ka yi shafa'in za ka yi raka'a biyun kahin ka yi wuturin an so suna ce mustahabiya mina shafa'i daga shafa'i ba adal fatihati bayan ka kare karatun fatiha bisa bi sima rabbikal a'ala ka karanta suratul a'ala raka'a ta warko za ka yi raka'a biyu tukwana ka yi wuturinka domin ganin wuturin sunna ce wadda take mai ƙarhin gaske to mi zaka karanta wanda aka so ka karanta in zaka yi shafa'in zaka yi raka'a biyun tukun ka biyo da wuturin to shine malaki karantar da kai anan wa yustahabu an so an ya qara'a mutum ya karanta fi raka'atil fi raka'atil ula a raka'a ta warko mina shafa'i na daga shafa'i ba'ad al-fatihati bayan kayan karatun fatiha cikakke ka karanta alhamdu cikakka bisabbi sima rabbikal a'la sai karanto suratul a'la wa fi raka'ati saniyati a raka'a ta biyu kuma da ka taso ba'dal fatihati bayan ka karanta fatiha tunda shafa'i birak ce zakai anan gurin inda malaki karantar da kai in zakai biyin amma an ce shafa'i raka'a biyu biyu biyu kai bi kai sallama kai bi kai sallama kamar da muka bayanin shi a baya bayan sallar isha ana so mutum ya yi wato waɗannan salloli, imma ka yi raka'a goma sha ɗaya, imma sha uku. In ka gaba ka iya ba, ka samu ka yi raka'a ka birak ka kawo wuturi ta zama raka'a uku. In mai karazana ne, ya yi biyalkin shi, ya yi hudu, in ya biye sallama biye sallama ya kawo guda ta wuturi. to a raka'a ta ƙarshe yo kai mutum wato biraka ne za ka yi sai ka wuturin to ana so mu karanta bayan mu yi alhamdu mun ƙare mu karanta suratul a'ala sabi isma rabbikal a'ala alladhi khalaqa basawwa walladhi qaddara fahada raka'a ta warko raka'a ta biyu kuma bi qul ya ayyuhal kafirun ka karanta qul ya ayyuhal kafirun wa fi raka'atul wutri yau kuma inda wutirin ne za ka yi shi ɗaya ko kuma ka yi biyun wanda ka karanta fatiha da suratul a'ala a raka'a ta warku a raka'a ta biyu ka karanta fatiha da ƙulya ayyuhal kafirun ka karanta kai sallama to sai ka tashi kace za ka yi wutiri shi ne malaci wa fi raka'atil wutiri a cikin raka'a ɗaya ta wutiri bi qul huwallahu ahad ka samu kana da suratul masad eh suratul ikhlas kai suratul ikhlas ita ce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bayan fatiha sai ya karanta qul huwallahu wal mu'awwizataini ka karanta ƙul a'uzu bi rabin nas malikin nas ilahin nas min shari wasu wasu khannas alladhi wasu fi sunan min jinnati wan nas kuma halo ka karanta falak in an ce mu'awwizatain falaki da nasi suratul falak da suratul nas da suratul falak sune mu'awwizataini karanta bayan ka karanta suratul falak قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن نسي الوتر أو نام عنه duk wanda ya mance bai yi wutiri ba ko ya yi barci ka san wanda an kare isha in ya je gida ci abinci sai su bani dan ringesa ila in ya dan ringesa can an jima ya tashi ya shafa in shi ya wutirin shi wani yana filfilin shi in ya bi ya salama bi ya salama ya salama kuma daga ƙarshe sai ka wuturin to wanda ya mance bai wuturin ba ko barci ya ɗauke shi sun masa ya ƙaza sannan sai ya walka wa ƙarbaƙiya min ɗulu'i shamsi abin da ya rage mishi rana ta hudo miƙidaru raka'atin gwalgwadon raka'a ɗaya ne au raka'atai ne ko kuma raka'a biyu ne to fa innahu cewa shi in ji malam ya turkul wutira sai ya bar wutiri wa ya salli suba ya sallaci sallar asuba kaji tunda rana hudowa za ta yi kai ku daman barci ne ɗauke ka ko mancewa kai to bai wuce ba a samu raka'a ɗaya lak ka yi arwalla ka yi shiri ina ka kutu masallaci raka'a ɗaya ta rage rana za ta hudo ita kuma sallar asuba daga rana ta hudo to ta zama ramuwa ba to sai ka samu raka'a ɗaya a farkon lokacinta ta asuba wannan ɗaya ka yi ta koda wato lokacinta ya huta kirin da ka samu hutari wa'in ta sa'a waƙatu wa'in ta sa'al waƙatu yau inda lokacin ya yalwatu akwai sauran lokaci an sami yalwan lokaci lisalasi raka'atin an samu raka'a uku au arba'i ko kuma an samu raka'a hudu tukwana rana ta hudo fa innahu cewa shi inda al'amarin yake yusallil wutira anan sai ka sallaci wutirinka sun masu ba sai ka yi sallah asuba kidan ka ka samu raka'a uku ga wutiri saboda ƙarfin sunnarsa raka'a daya ga asuba raka'a biyu ka samu raka'a nawa raka'a uku ko ne ka yi shi shi wannan wutiri ka yi shi a lokacin shi domin rana ba ta hudu ba ban tana ce lokacin shi a wuce asuba ka yi ta ita ma a lokacinta tunda abin da ya rage maka in ka yi kirda ka tsaya ka yi tunani bai wuce ba ka a uku rana ta hudu to sai ka sallaci wutarinka ka sassalla asuba ka yi ka samar ko ika guda uku daidai wani ta sa bi hamsi raka'atin in ji malam yau inda a ce lokacin ya sami yalwa akwai yalwataccen lokaci isasshe li hamsi raka'atin ka samu raka'a biyal tukwana rana ta hudo sallar shafa'a sai ka sallaci raka'a biyu shine shafa'in anan da warko da ka tsaya ka yi tunani kaga yanzu dai na samu raka'a biyal kahi rana ta hudu to sai ka yi sallaci shafa'i raka'a biyu a cikin biyal aka samu biyu saura nawa saura uku wal wutiru sai ka samu ka yi wutirin ka raka'a ɗaya kaga alhamdulillah tunda an samu shafa'i raka'a biyu wal wutiru shi kuma an samu wutiri raka'a ɗaya an samu raka'a uku alhamdulillah sunna ta sallah ta bayan sallar isha wadda aka so mutum ya yi raka'a shi biyu jiha wutiri uku ko biyar jiha wutiri ko bakwai jiha wutiri ko kuma a'a raka'a tara jiha wutiri ko a'a raka'a goma sha ɗaya na hau wutiri ko kuma a raka'a goma sha uku ne hau wutiri to a yau sai ka sami wato raka'a biyu ka samu wutirin ka ɗaya a dalilin ƙarancin lokaci kai ku kai kirdadan ka samu raka'a biyar kahin rana ta hudu kenan ga shafa'i raka'a biyu ga wuti raka ɗaya uku wa subaha kaga sai ka sallar sallar asubaka kenan raka nawa ta samu biyar aidan mala ce maka wai ni ta sa'ali hamsin in ko lokaci ya sami yalwa an samu raka'a biyar li hamsi raka'atin an samu raka'a biyar kai rana ta hudu sallar shafa'a sai ka sallar shafa'i raka'a biyu wal witran witri raka'a daya wa suba sallar asuba ita kuma raka'a biyu ce wata rakal fajara sai dai a nan gurin babba hasarar da kai rakatai alfajari wadda in alfajir ya hudo ake yin ta khairun mina duniya wa mafiya alkhairin da ke cikin raka'atai alfajir shi kuma wanda in alfajir ya hudo kayan a yi sallah asuba ake yin raka'a biyu imma a gida imma idan ka zo masallaci ka yi musu ka zamna liman bai zo aka tara sallah ka tashi ka yi shi rakatai alfajirin nan to kaga a nan gurin tun da raka'a biyar targe maka alfajir ya keto to kaga wata raka alfajira sai ka bar raka'atai alfajir an yi asarar ta anan saboda kenan yan uwa irin waɗannan ababen sai mun saba ma jikinmu da idanuwanmu mun tarbiyyantar da su muna takura ma kanmu ko muna yin yunkura za mu ci ba takura ba muna yin yunkuri mu tsara in mun kwanta mu rinka yi da mantir muna dibawa saboda irin wannan asara ta raka a ta yi lafajir ta barka ɗan uwa domin wacce aka yi khairu mina duniya wa mafiya ya yi duk wani alkhairi na duniya da kake da abin da ke cikin ta wanda kake nema kai asara shi ashe asara ce babba ga mutum musulmi ya bar raka a ta yi lafajir bai yi ta ba wannan kuma sha'anin makara da ma'aizawa yake kuma ka samu ma ana ƙare sallar asuba idan baka yi raka atil fajari ba ana ƙare sallar asuba kai tsaye ka tashi kai raka aka biyu domin wani cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo bai yi ba raka atil fajari a gida ko a masallaci mai samu yana zauwa an tara sallah shikenan sai ya niyya ya bi su da ƙare sallar asuba ana sallama sai ya tashi ya kawo raka'a biyu da ya ƙare manzon rama alaihi salatu wasalam sai ya tambaye shi shin wace sallah ce kai yanzu yace ya rasulullah da na zo kun da sallah ni kuma bin yi baraka a ta yi alfajari ita ce na samu na yi manzon Allah ya tabbatar mushi da ana iya yi anan ke tunda ya samu sallar asuba a lokacin da cikakke anan in ka lura raka'a biyar ta rage alfijir ya keto ka yi shafa'in ka raka'a biyu ka yi wutarin ka raka'a ɗaya ka sallar asuba to ana karewa ka samu kai tsaye ka yi raka'a ta alfajiri wani ta sa'a lisabai raka'atin in ji malam mai almuqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hassan alil maliki ashaz rahimahullah ala mazhabin maliki bin anas rahimahullah yace inda a ce lokaci ya samu yalwa akwai yalwataccen lokaci li saba'i raka'atin ka samu raka'a bakwai kafin rana ta hudo sallar asuba ta zama ramuwa sallar shafa'a in ji malik sai ka sallaci sallar ka ta shafa'i bibiyinka ka sallaci raka'a biyu wal witira ka sallaci wutiri wal fajara ka sallaci raka'atay al fajarinka nawa kenan biyal wasu ba kuma ka zo ka samu sallar asuba bakwai ta samu cir gashi shafa'i raka'a biyu ya samu ga wutiri raka'a ɗaya wanda ake karantawa a cikin wutiri bayan fatiya ka karanta qul huwallahu ka karanta qul a'udhu birabbin nasi ka karanta qul a'udhu birabbil falaq ko karanta qul huwallahu karanta qul a'udhu birabbil falaqi ka karanta qul a'udhu birabbin nasi ka jero su daga sama zuwa ƙasa qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas kuma gashi wal fajr ka atayil fajri ka ta yi fajari ka samu ka karanta ƙulya da ƙulhuwan lahu in bai samu ba faƙara umma ta yassara bayan fatiya ka ɗan karanta aya ka ɗaya biyu shikenan kai sallama asaniyatu sunna ta biyu a cikin salloli waɗanda suke an so mutum ya rinka yin su bayan wato sallar farilla ana so ka rinka yin na filfili daga cikin sunnonin wa'inda suke da ƙarfi wanda aka so bayan sallah ka yi mafi ƙarfi daga cikin su neman bayanin ta shine wato wutiri to a saniyatu sunna ta biyu daga cikin sunna masu ƙarfi wanda an so mutum musulmi ya yi na salloli ba bayan sallar farilla sunna wa'inda suke da masu ƙarfi salatul idi ne sallar idi biyu wahiyar sunnatun mu'akkada ita sunna ce mai ƙarfin gaske fi haƙƙi man talazzamahul juma'a a cikin haƙƙin wanda juma'a ta laizamce shi wanda lazim ne ya sallar juma'a juma'a ta zamanto lazim ta zamanto ta lazimta a kanka to ita ma sunna ce mai ƙarfi a kanka ɗan uwa sallar idi guda biyu salatul idi ne malam yace sallar idi guda biyu kaga babu idi na uku dan uwa wannan sai ka tsaya ka nutsu da kyau anan ma fiqihun mu ta malikiyya rahimahullah Allah ya ji kansa da rahama a cikin wannan littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abil hasan ali al-malik ashazir rahimahullah sunna mai karfi daga cikin salloli na sunna salatul idi ne sallah guda biyu ta idi sallar idin azumi da sallar idin layya kaga ba a kawo maka ba ta uku babu sallar idi ta uku wahiyar sunnatun mu'akkada sallar idin nan guda biyu in jimala suna ce mai ƙarfi fi haƙi man talzamahul juma'a a cikin haƙin wanda juma'a ta lezamce shi mustahabbatun fi haƙƙil abdi amma mustahabi ne a cikin haƙƙin wato shi bawa bawa in yayi ya kyautata wal musafiri da kuma mai bulagulowar mar'ati da mace wasifatuwa siffar yadda ake yin sallar idi raka'atani raka'a biyu ce bigairi azanin ba tare da an mata kiran sallah ba wala iqamatin ba tare da an mata iqama ba wannan kenan kaga nan an amsa tambayar yar uwa da take cewa wai sallar idi ana tada mata iqama a'a ba a tada mata iqama eh ba a mata kiran sallah ko liman daga yazo take istau sufu sufufukum irhamukumullah arezi sahu arezi sahu shikenan liman sai kalli alƙibla ya kabbar ta kabilatul ira domin mana ya ka miki anan siffar yanda ake yin ta raka'a biyu ce bigeri azani babu kiran sallah il uwa wala iqamatin sallar idin nan guda ba ta da musu iqama yukabirul ula ba'ar takbiratul ihram ana yin bayan kai kabbara ta harama ana yin kabbara ta farko sittatun bayan kabbara ta farko ka yi wato kabbarori guda shida kabbarori guda shida kabiratin sittu ta kabiratin kabbarori guda shida arka ta farko kenan Allahu akbar bayan takbiratul ihram daya ko sai ka kabbarori guda shida Allahu akbar su ma wanda suke bayan ka sauri Allahu akbar su ma sauri har sai kai so shida bayan takbiratul ihram tukwana in ka kare wannan sai ka karanta suratul fatiha ka karanta sabismin rabbikal a'la suratul a'la tukwana kuma sai ayi rukuyi in an taso kuma za mu je a gaba kuma wa fi saniyati a ci raka'a ta biyuwa hamsa takbiratin ba'ar takbiratul qiyami za ka yi kabbarori guda biyar ne bayan kabbara ta tsayuwa bayan kabbara ta tsayuwa ka yi raka'a farko waccan ka ƙare ita an ƙare da ita ita a nan raka'a shidda ake yi banda ta kabiratul ihram ita a wannan raka'a ta biyu a sallar idi bayan kabbara ta tsayuwa bayan ka yi kabbara ta tsayuwa sai ka kabbara guda biyar in ka kabbara in gama da kabbara ta tsayuwa ka kabbara shidda waccan kuma raka'a ta farko idan ka gama da kabbaral harrama za ka samu kabbara bakwai tunda bayan kabbaral harrama shidda za ka yi wannan kuma a raka'a ta biyu bayan kabbara ta tsayuwa ka tsaya daidai za ka yi kabbara na hamsa takabiratun ba'ar takabiratul qiyami kabbara biyar za ka yi bayan kabbara ta tsayuwa malai ce wala yusahabu rafa'ul yadaini fi shay'in min at-takbiri ba a so ba daga hannu a cikin wani abu na da kabbarorin siwa takbiratul ihram in dai ba kabbara harrama ba ce in dai ba kabarar harama ba ce. Kinan in muka zo a takabiratul iram kaɗa za mu ɗaga hannu. Sauran kabarori in limai ce Allahu akbar mu ce Allahu akbar. Amma in mun ɗaga ma babu laihi, eh, wa in na sai takabiratu in kuwa mance kabar raja ilai dawo walam ya da ya daihi a kul in bai ɗaga hannayen shi ba a laruku ba ta yi a bisa gwiwoyin shi. Wasa jira ba da salami kuma ya sujira bayan sallama. In ku har ya ɗago, to shi kenan sai ci gaba suna ce musu sahabiya. Wa yi sahabu jaru bitta kabirati kuma an so a cikin kabbarorin nan kai ɗan uwa ka rinka bayyana su a hili. Allahu akbar, Allahu akbar. wata ɗayyibu an samu namiji ya sanya turare, wata zayyino bisiyabil jadida, kuma a sallar idin nan guda biyu an so ka yi wato ado da tuhuwa wadda take sabuwa, liman ya ƙadiru alaiha ga wanda yake da ikon yin in babu a wanke tsohuwa a goge ta, idan namiji ne a sanya mata turare ta yi ƙamshi, a sanya a ta yi idi. in kuma an huto an Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka za a yi tai har ya zuwa a je idi an je idi idan hilin idi ne ba a yin nafila idan hili ne in musalla ne masallaci ne kuke idin saboda ruwa ci gaban gari waɗansu daga cikin malamai suna ganin masallaci ne za a idan alarurar gari ya yi nisa ci gaban gari an kawo jama'a ta ga ka sami hilin tahiyya ba ta wasa to in ka shigo ka samu ka yi wato tahiyyatul masjid wasu ce a'a ai sallar idi ka zo kawai ba ka yi ba to nan mas'ala ce khilafiyya wanda malamai sun tattauna akan ta akwai sabani dole ka ɗauka ta yi to an so mutum ya yi ado ya sanya tuhuwa sabuwa ga wanda yake da iko addinin Allah sauki gare shi in babu wanke kanka dan uwa war ruju'i kuma an so a dawowa min dariqi gairin lati ja'a minha ka bi hanyar ba ba akan ta ka zo ba eh zai idin mu anan da karkada na huto ko daga eh, zango wajen hilin amadun guzan na taso zan zo idin wannan na da magaran da yake yamma a gabacin birni to in na biyo hanyar da na biyo na zo to in zan koma sai in sake wata hanya idan na biyo ta wajen gidan ruwa an so suna ce musu habiya dan wa domin ba dole bane in ka tashi sai ka biyo ta ta nasarawa idi ka biyo ka kewaye ka bi ta cikin garin mala ka huto sai ka ce can wajen hila a madunguzanka to shine mala ya ce maka warju'u dawa min ɗariƙi gairin latija aminha ka dawo daga hanyar ba da ita ka- ka zo idin ba. Wal fiɗiru ƙaurar rawahi, kuma an samu ka ci abinci idan sallar azumi ce kafin ka tafi. Ilal musalla zuwa ga masallaci fi idil fiɗiri, amma a cikin idin sallar azumi. Ka samu kora ɗan dabinan ka ne ka ɗan tamna, kora ɗan abincin ka ne ka ɗan ci kaɗan. wata akhiruhu an samu ka jinkirta kuma cin abinci fi idin nahari a cikin sallar idi talayya in an tacin da sahe suna ce mustahabiya an so a ɗan jinkirta cin wani abu shine a ɗan kame baki har ya zuwa aje a dawo daga idi in kana da hali ka yi haƙuri a yanka a heɗe a ciro maka wani abu daga cikin dabbar da kai layya da ita a ɗan gasa maka mai sauƙin gasuwa ita ce anta a ɗan kara maka ita ka buɗe baki da ita suka ci da cin abincin ka suna ce mustahabiya wata kabiru kuma an samu ka yi kabbara fi a cikin aƙiba hamsa hamsa ashara faridatin absa salloli da za ka yi har guda goma sha biyar kusan kwana uku kenan tunda auni sallah biyar ake yi to duk sallar in ka ƙare a sallar idi ka yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd faridat awwalu a farkonta in ji mala yace azuru yomin nahari ka yi ta a farkon sallar azhar ta ranar sallar layya sallar azhar wadda kuwa yake sallar layya ka ware wannan takabira wa akhiru ƙarshe inda ake ƙare ta kabilar subuhul yomin rabiu rana ta hudu ta sallar asuba ta sallar idi wa sifatu takbir sifa yanda ake kabbar gashi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kan lokaci ya ya tahi daga nan zamu tsaya abinda aka ji mun yi daidai wannan ba yake mu bace ba dabaru mutum Allah kuskure da aka yi daga shedan ne muna fatan Allah ya kankare abin da kuke yi da kurakure abin da ya tabbata a sunna Allah ka tabbatar mana da shi subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim kamilu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كبير مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين